الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب هدية ما يكره لبسها باب a ba da kyautar tufafin da ba a son sawa cewa ta yi a ɗau tufafi irin wanda ba daidai ba ne a sa a bayar kyauta ga mutum wanda manufa da ba da shi kyauta gare shi ɗin shi ne shi ɗin ma ya bayar kyauta ga wani wanda shi ta yi ya sa tufafin daidai ne a haƙƙinsa to حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال abdan umar allah ya ƙara da a gare su ya ce رأى عمر بن الخطاب حلة سيرة عند باب المسجد
sai na umar allah ya kara yadda gare shi ya ga wata tufafi wanda yake mai ruwa mai mai kyawun zane a kofar masallaci
فقال يا رسول الله a wato an ce hullatun siyara a ana nufin wanda yake an mata zane na ko na alhariri ko ko zarar zane dai a a wata ruwayar ma wato ko wanda ya ma'anar take shine sai na umar ya ga wani tufafi na alhariri ana siyarwa An- wato ana an kawo siyarwa a kofar masallaci faƙala sai na umar ya ce ya rasulallahi ya rasulallah lawittare ta ha me zai hana ka siya فلبستها يوم Yawmal الجمعة in ya so ka ringa sa ta ranar juma'a وللوفد kuma ka ringa sawa ma dan baki idan an yi baki
قال manzo Allah alaihi salatu wassalam yace إنما يلبسها من لا خلاق له في ai الآخرة wanda bai da rabo a lahira shi yake sa irin wannan tufafin
ثم جاء الفلان sai sannan kuma daga baya sai wasu tufafi suka zo ga manzo sallallahu alaihi wasallama بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر من irin حافلة wannan ne wanda manzo Allah ya ce ba wanda zai sa in ba wanda bai da rabo a lahira ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba sayyidina Umar tufafi daya a ciki
وقال yace أكسوتنيها sayyidina Umar yace yanzu ya rasulullah ka tufatar da ni wannan tufafin ka aiko min da wannan
وقلت في قلة أدارد ما قلت gashi ka faɗa abin da ka faɗa a tufafin guda da dubul hadimin فقال sai manzo Allah ya ce إني لم أكسكها لتلبسها ni da na baka tufafin nan ba wai na baka bane dan kai ka sa ba na baka bane dan a ce kai ka sa فكسى عمر أخا له بما كتم مشركا sai sai da na umar allah ya ƙara dagare shi ya ba da kyautar tufafin nan ga wani ɗan uwa nasa a makka wanda yake bai riga musulunta ba ranar wato an ce daga baya ɗan uwan nan na umar sai na umar ya musulunta Ah, wanda ah, an ce sunansa usman ibn hakimi usman ibn hakimi ko dai uwarsu ɗaya ko ko sun sha nonon mace ɗaya ne wasu malaman suka ce mahaifiyarsu ɗaya da shi wannan usman ibn hakimi din da sayyidina umar wasu kuma suka ce a ba wai mahaifiyarsu ɗaya wadda ta haife su ba a'a wadda suka sha nononta wato su ne eh, ita ce guda ɗaya Ah, wannan hadisin bayan abin da yake shiryarwa a zahiri kuma yana ƙara ba da shaida ga wata matsala ta usulul fiqh shine cewa al-kuffaru gairu muhadabina bi furu'i shari'ati نعم kafirai ba a zantar da su da rassan shari'a in an ce abu wajibi ne akan musulmi in an ce abu haramun ne akan musulmi amma dan an ce wajibi ne ba wajibi har akan kafirai ba in an ce haramun ne ba wai haramun ne har akan wanda suke kafirai ba matsala ce wadda take akwai saɓani akai akwai saɓani mai yawa kamar masabar malikawa sai zamo akwai wasu guraren da za a ga zance imam malik ko zancen malaman masabarsa suna duda cewa alkufaru garu muhaɗabi na bi furu shari'a kamar akwai inda imam malik yake cewa kana musulmi kana da bawa kafire ina ruwanka dan ya sha giya man ba ruwanka da wannan kaga kenan ashe wato shi shingen daidai ne a wajensa tunda mutum ba zai aikata abin da ba daidai ba a ce ba ruwanka a ai addini ya zo da cewa abin da duk aka yi ba daidai ba lalle a hali daga gare shi har an fara kanu la ta nauna amin karin fa'aluhu a haifin wasu da aka yi musu azaba a baya to amma su guraren kuma masabar malikawa take nuna cewa a'a alkufaru muhadabuna bi furu shari'a su ne shafi'awa a wajen su dama alkufaru muhadabuna bi furu shari'a inda za a ga tun a warakatu ya kawo haka ko ko a nazmul warakati yana yana fadar haka wal kafiruna bil furu'i fudu وشرها من أجل ذاك أوجب إجمع سلم الوصول وإمام السيودي شيئا فلا أفوكب السائل وصول الشرع لم يؤتبر في صحة التكليف عند الأكثر وفرضت في طلب الشرع الفروع من كافر والمتراه نلوقو والمنع مطلقا وفي الأمر وفي جهادهم وغير مرتد قفي يا كاو zantattuka wajen guda hudu a kai walmutara na roƙo walmani mulaka wafil amri wafi jihadihim wa gairi murtaddin kaga har zantattuka ma guda biyar kenan a kai wannan ne ce walhulfu ta kalifi a ma alala lana wa itilafin wa akadin ko lana hawi itilafin wa akadin akmala to shi da wannan hadisin zahirin sa shine cewa al-kuffar laysa bi muhadabina laysu bi muhadabina bi furu'i shari'a to حدثنا محمد بن جعفر أبو جعفر حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الله عمر الله قال داغا لسويتي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة بنتي بنته بنته من الله صلى الله عليه وسلم ya je ɗakin Fadima ko gidan Fadima ‘yansu Allah ƙara yadda a gare ta.
Wala mai da hul alaiha.
Amma bai shiga wajen ba.
Waje aliyun.
Sai na Ali ya zo ذكر الله ذلك sai ta ce kaga manzon Allah ya zo amma ya ki shigowa ciki ذكره النبي صلى الله sai na عليه alfa وسلم ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam rasulullah an ce ka zo gidanmu amma baka yadda ka shiga gidan mu me ya faru قال sai manzon Allah ya ce إني رأيت على بابها سترا ni موشيا na ga wani labile mai zane a kofar ɗakin nata فقال مالي sai Allah وللدنيا ya ce ina ni ina duniya ina ni ina duniya yaushe zan shiga wannan ɗakin yaushe zan shiga wannan waje wanda aka yi wa wannan kilkili haka
فأتاها علي sai na alhaji wajen Fadima فذكر ذلك لها ya ambata mata abin da manzon Allah ya faɗa فقالت sai ta ce ليأمرني فيه بما شاء to ai shi kenan sai ya faɗa min duk yadda yake so in yi da wannan mayafi ko labule قال manzo Allah ya ce ترسل به إلى فلان ta aikawa ne da shi أهل بيت بهم حاجة mutanen wani gida ne da suke cikin halin bukata
حدثنا حجاج بن حالين wato ai labule ga kofa ba haramun ba ya halatta ai labule ga kofa amma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so a ce yarsa irin rayuwar da ta yi a duniya irin rayuwar da yake ne ba rayuwa ta isa ko ƙoƙarin cewa a shiga ko a zurfafa wajen jin daɗi da kayayyakin duniya ba shi yasa ya ƙi shiga ma ɗakin da ta sa labule ganin ta sa labule to
حدثنا حجاج بن من حال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه قال sai na ne ce أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم هلة سيرا Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani kyauta wani tufafi na alhariri na فلبستها sa فرأيت القرب في sai na manzo وجهه Allah ya ɓata fuska fuskar sa ya daure ta ya nuna yana fushi da ni فشققتها sai بين na tsaga نسائي wannan tufafin na raba ma- wa matan da suke gidana
باب قبول الهدية من المشركين wato a sannan wato a wato a wata wayar aka ce bainar fawadim tsakanin fadimomi wanda akwai fadima matarsa yar manzo sallallahu alaihi wasallam akwai mahaifiyarsa fadimatu bintu asali a wasu suka ce akwai wata fadimatu yar sayyidina hamza dan abdul muttalib su ne fawadimu din da suke gidan sayyidina ali da fadima matarsa da fadima yarsa to wasu kuma suka ce a ai sun kai hudu ma ba suna fadimatu fadimatu din a gidan nasa bayan wannan uku akwai kuma wata fadimatu matar wansa a kilin abi dalib to babu qabul hadiyyati min al-mushrikina babu cewa in kana musulmi dan kafirai sun baka kyauta ba ka ce kai ba za ka karba ba ya halatta ka karba sai dai akwai wani abun gudu kuma na daban a koyaushe ta abu ha- ya halatta amma kuma wani abu ya iya biyowa kai wanda zai zamo ba daidai ba ne duba da wannan abin da zai biyo da amma dai asali ko da kafiri ne ya ɗauke ta ya baka ai ya halatta ka karba to
wa qala abu hurairah an nabi sallallahu alaihi wasallama abu huraira ya faɗa hadisin da nan buhari ya kawo shi mu'allaki amma a kitabul anbiya ko a hadisul anbiya zai kawo shi da isnadi shi yasa yana cikin hadisai kamar dubu da ɗari biyu wanda yake buhari ya kawo su a wani wajen mu'allakai amma a wani wajen ya kawo musu isnadi Ah, abu huraira ya karɓa daga annabi sallallahu alaihi wasallam Mm.
hajar Hajar ibrahim Ibrahim alaihi annabi ibrahim salam, bala'in Sarata.
allah alaihi salam ya yi jira tare da matarsa saratu tana daga mafi kyawun mata Fada hala qaryatan ya fiha shiga wani malikun gari akwai wani sarki a garin aw jabbarun ko wani mai nuna isa fa qala ya ce aduha ajara a shi sarkin nan ya ce ku ba ta kyautar hajara ko ajara ko hajara Mm.
Ah, wannan ajara Mm.
wato ya zama alhamza badarun min alhari akan ba- musanyo alhamza daga hari Mm.
akwai nusa da yake hajara Mm. fa udiya lin nabi sallallahu alaihi wasallama shatun fiha ashe sunnah wannan kenan wannan hadisin shi ma da yake nuna mana wata matsala ta usulul fiqh shine cewa shar'u man qabla na shar'u lana Mm.
shari'ar wanda suka gabace mu ashe shari'a ce gare mu Mm.
tunda idan ba dan cewa abin da ya afka a zamanin annabi ibrahim hujja ne mu ma a wajen mu ba inda ba an ce an shafe ba ko an sauya ai da ba za a kawo haka ba tunda ana so a kafa hujja akan halaccin karɓar kyauta daga wanda yake kafiri Ah, wa uhudiyat lin nabi sallallahu alaihi wasallam shak an bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyautar akuya wanda ta bayar da kyautar gare shi ba yahudiya ce Mm. wa qala abu humaydin Ah, an ba shi kyautar akuya wanda aka sa wa guba wannan hadisin da anan buhari ya kawo shi mu'allaki to a wannan babin da zai kawo shi da i- i- isnadinsa na abu mai da shi na rahman sa'idi ya ce ahada maliku ailata lin nabi shi ma sallallahu da wannan alaihi hadisin anan wasallama buhari ya barratan.
kawo shi mu'allaki amma a can ah, babu har sitar min zakati ya kawo shi da isnadin Ah, yohana ɗan roba wato ah, wanda ɗin roba ɗin wato sunan mahaifiyarsa ce Ah, ya wanda shine sarkin aila sarkin aila Mm.
wato aila sunan gari ne akan hanya daga misira zuwa makka eh, wanda an ce ta rushe Ah, ya ba da kyauta ga annabi sallallahu alaihi wasallam alfadara fara
wa kasawa burdan ya ba mu Allah kyautar bare gani wa kataba lahu bi bahrihim ya rubuta manzala sallallahu alaihi wasallam ya umarni aka rubuta masa cewa shi zai ci gaba da kula da kasarsu wadda take a gefen ruwa
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يوسف بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة حدثنا انس رضي الله عنه قال anas ibn malik Allah ya kare da gare shi ya ce ودي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس an ba manzala sallallahu alaihi wasallam kyautar jubba ta alhariri وكان ينهى عن wato الحرير al- alhariri wanda yake arafiya shine sundus istabran ko mai kauri نعم daga alhariri Mm.
to ah, wa Wakana wakana ila ya alhariri.
kasance yana yin hani daga alhariri طالب الناس منها mutane suka dinga mamaki daga kyan wannan jubba da aka bayar kyauta ga manzo وقال صلى الله عليه manzo Allah sallallahu وسلم alaihi wasallam ya ce والذي نفس محمد yanzu wannan rigar بيده ce take dauke muku hankali har kuke mamaki da ita na rantse da ubangijin da rayuwata ta tabbata ga ikonsa لمناديل صالح وعاد في hankitar da za a الجنة bayar ga sa'ad ibn mu'azin a aljanna أحسن من sun fi kyau هذا fiye da wannan jubba
قال سيد عن قتادة عن أنس in sai ya faɗa wato hadisin da shi buhari ya kawo shi mu'allake kuma ba inda ya kawo shi da isnadi cikakke shi yasa na cikin kamar hadisai 159 da suke a cikin Buha- jami'u sahih na buhari wanda ya faɗe su mu'allakai ya karɓo daga qatada gashi da ya faɗa da sigar jazmu shi yasa kenan ya nuna ingantacce ne Mm, kuma na'am.
ba bihi ma mu'allaqan bihi juzim fa huwa sahihun ghayruhu hukuma adim to ya kabar kada daga Anas ibn Malik Allah ya kare da gare shi Allah uka dira cewa uka yi dira dumata a na sarkin Duma Dumatul Jandali a hada ilan nabi sallallahu alaihi wasallama ya ka ba da kyauta ga manzo sallallahu alaihi wasallama
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان يهودية اتت النبي صلى الله wata عليه وسلم bayahudiya an ce sunanta zainab an samu saɓani daga mata ta musulunta ko bata musulunta ba wasu malaman tarihin sun ce ai daga baya ta musulunta wasu kuma sun ce ai bata musulunta ba wanda suka tafi ma akan cewa an kashe ta saboda sahabin da ya mutu saboda gubar da ta baya Eh, ba- ta ita wannan matar bayahudiyar nan mai suna zainab ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama a bayan an yakin haibara bishatin masmumatin da akuya wadda take mai guba ta yawaita guban a cikin karfata da aka ce mata ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a akuya ba inda ya fi so irin karfata فاكل منها ya ci daga wannan karfata bishrunul barra ya ci
فجيء بها sai ya ce da sabai ku daina ku daina ci don ta bani labari cewa ita da guba a ciki hazzarato shatul yahudi mina summi binutkin ibda'uhu ihfa'u Mm.
faji abiha aka zo da ita
فقيل ya tambaye ta ke guba ke kawo ta ce eh sai aka ce da manzo على نقتلها ka kyale mun kashe ta قال لا Allah ya ce ku kyale ta
قال Mhm, a shi ne wa bihulkin minal nabiyyi karimin lan tukasar da jarhi hal ajma'u qala manzala ah, qala anas ya ce وما زلت اعرفها في لهوات رسول الله صلى tun الله daga عليه وسلم sannan ban gushe ba ina gane cin guban nan a irin yadda manzon Allah yake magana sai ya zamo harshensa ya sauya tun daga sannan
حدثنا ابو النعمان حدثنا المعتمر بن سليمان عن ابيه عن ابي عثمان عن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما قال Ah, abdurrahman ibn abi bakari Allah ya kara da a gare su ya ce كنا مع النبي صلى الله mun عليه kasance وسلم muna tare da وناسي رؤيته Annabi sallallahu alaihi wasallam mu 130 فقال النبي صلى الله sai عليه Annabi sallallahu وسلم alaihi wasallam ya ce هل ما احد منكم دعاهم wani a cikin ku yana tare da abinci akwai abinci tare da wani a cikin ku فاذا مع رجل صام من sai طعامه aka samu wani mutum yana dauke da sa'a guda na abinci او نعوه sa'i guda na abinci ko abin da ya kama da haka فاجنا aka kwaɓa wannan aka dama ثم جاء رجل مشرك saunan kuma wani kafiri mutum mushriki ya zo مشآن طويل wanda yake dogo tsawo da tsawo kwarai kwarai بغنم يسوقها ya zo da dabbobi yana korata فقال النبي صلى الله عليه Allah sallallahu وسلم alaihi wasallam ya ce bai am am adiyatan za ka ba mu za mu siya ko za ka ba mu kyauta aw qala am ko hibatan cewa ya amhibata qala la bal bai'un a kafirin nan ya ce ba zan ba ku kyauta ba sai dai ku siya
fashra min shatan manzo Allah sai akuya daga gare shi wa suni'at aka yanka wa amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi suwal al-badani manzo Allah ya umarni da kayan ciki an a yushwa a gasa wa imullahi na rantse da Allah ma fi salatin wal mi'ati ba wani a cikin mutum ɗari ɗin nan da talatin illa wa qad hazza an-nabi sallallahu alaihi wasallam lahu sai ko hazzatan manzo Allah ya yanko masa daga wannan kayan cikin da yace a a a- a gasa
min suwal al-badani daga kayan cikinta in kana shahidan adaha iyahu idan yana nan sai ya yanko ya bashi wa in kana ga'iban khaba'aha lahu idan kuma khaba'alahu.
baya nan sai ya yanka a ajiye masa
وجعل منها قطعتين daga wannan akuyar aka yi manyan akussa guda biyu فأكلوا أجمعون mutum 130 ɗin nan suka ci gaba ɗayansu وشبئنا muka kushe ففضلت القطعتان akussan nan suka saura kamar ba a taɓa ba فهم الله على muka البئين ɗora wannan abin da ya saura a kan raƙumi أو كما قال ko kamar yadda ya faɗa wato ko kwanto ne daga mai ruwa ya wannan hadisi ya kunshi mu'jiza cewa kayan cikin nan an yalwata an yawaita su har ya zama mutum 130 ba wanda bai samu a ciki ba da kuma sa'ai guda na abinci da naman akuya har ya zama mutum 130 sun ci sun koshi ya ga saura ma da aka ɗauka to babu hadiyatul mushrikina babu hadiya a ba da kyauta ga kafirai wa qaulillahi da ta'ala faɗa wani tabaraka wa ta'ala la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din Allah bai hana ku ba daga kafiran da ba su yaƙe ku ba a cikin addini wa lam yukhrijukum min da ku daga diyarikum an gidajen ku ba tabarruhum ku ce za ku yi alheri gare tusudu su ilayhim ko bisa adalci
حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال Abdullahi bin Umar Allah ƙara da a gare su ya ce راى عمر خلة على رجل تباع a sayyidina Umar Allah ya ƙara da a gare shi ya ga wani tufafi a jikin wani mutum ana sai da ita ana nufin a siyar a kofar masallaci فقال للنبي صلى الله sai عليه sayyidina Umar وسلم ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ابتاع هذه الهلة sai wannan tufafin ma تلبسها يوم in الجمعة ya so ka ringa sawa kamar ranar juma'a وإذا جاءك ko الوفد kuma idan aka yi baki in baki suka zo ma sai ka sa فقال sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إنما البس هذه ما لا خلق له في ai wanda الآخرة bai da rabo a lahira shi ke sa irin wannan tufafi فأتي رسول الله Haka صلى الله maza عليه وسلم Allah sallallahu alaihi من هذا wasallam الهلل da tufafi daga gare ta irin wannan فأرسل إلى عمر من هذه ya الهلة aika da wani daga cikin tufafin nan wajen sai da na'uma فقال عمر sai na umar ya ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam كيف ألبسها يا- وأقول يا رجل فيها ما أقول.
قلت waka ce in tsaya kamar ka nuna in sa kenan alhali ko ka faɗi cewa wanda bai da rabo a lahira shi yake sa irin wannan
قال sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إني لم أكسكها لتلبسها ni ba wai na baka ita bane dan ka je ka sa تبيعها na baka ne dan ka siyar أو تكسوها ko ko dan ka fa wani shi ma ya sa wanda shi ta yi ya halatta ya sa din فأرسل بها عمر إلى أهل له من sai أهل na Umar مكة sai ya aika da ita zuwa wani dan uwa nasa daga mutanen makka قبل أن يسلم kafin a ce shi wannan dan uwan nasa ya musulunta
حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت sai da asma'u ya sai da na abubakar allah ya kara yadda a gare su ta ce قربت علي أمي mahaifiyata ta zo wajena mai suna utailatu yar abdul uzam da sa'adin to وهي مشركة alhali ba ta riga ta musulunta ba في عهد رسول الله صلى الله عليه sallallahu وسلم da ala sallallahu alaihi wasallam wasu ma sun ce gaba ɗaya ta wannan a bisa kafircin ta mutu bata bata azurta da shiga musulunci ba ta zo min a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم a wato sai na je na tambayi manzo sallallahu alaihi wasallama قلت na ce da shi إن أمي قدمت وهي راغبة uwata ta zo wajena gashi tana bukatar ko zan ba ta wani abu أفأسل أمي daidai ne in ba uwata wani abu قال نعم zana ce kwarai kuwa سلي ki أمك ba uwa ki ki bata kyauta ki bata abin da za ki bata
باب wannan babi ne لا يحل لأحد أن يرجع في هبته ba daidai bane وصدقته mutum ya bada kyauta ya dawo kuma ya karbe kyauta ko ya koma a cikin kyautarsa hakanan ba daidai ne ba da sadaka ba ya dawo ya karbe sadakar ko ya koma a cikin sadakar tasa حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام وشعبة قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال abdullahi da abbasin allah ya kara dagare su ya ce قال النبي صلى الله عليه annabi sallallahu وسلم alaihi wasallam ya ce الآيل في هبته wanda ya kyauta ya dawo a cikin kyautarsa كالآيل في kamar wanda ya قيئه amai ne ya dawo ya lashe abu ne mummuna
حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا ابو الوارث حدثنا ابو عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قal ya ce قال النبي annabi صلى الله عليه sallallahu alaihi wasallam وسلم ya ce ليس لنا مثل السوي ba mu za a yi wa mummunan misali ba a ce ba da kyauta kuma a ce mun dawo mun karbe
الذي يعود في هبته wanda ya ba da kyauta ya dawo ya karbe kyautarsa كالكلب يرجو kamar في kare ne da ya قيئه dawo cikin amansa حدثنا يا ابن قزعة حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبي قال سمعت عمر بن الخطاب Lalle رضي wanda الله Allah عنه Allah يقول kare da a gare shi yana cewa عملت على فرس في سبيل na الله ba wani doki don ya ringa hawa ya je yaƙi don taimakawa addinin Allah.
فأباه الذي كان عنده Amma shi mutumin da na ba shi kyautar dokin sai ya tozarta dokin.
فأردت أن أشتريه منه Sai ne nufin in ko in siya daga gare shi.
وظننت أنه Na بايعه ɗauka بروحه cewa zai ce zai siyar da araha.
فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه Sai muka fara وسلم sallallahu alaihi wasallam daga hukuncin siyan dokin nan.
فقال Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا تشتره kakkace za ka siya dokin.
وإن أتاك بدرهم Ko da ya sallama ma da dirhami ɗaya.
فإن Domin الآية da ya bada تلقتني kyauta ya dawo ko ya bada sadaka ya dawo a sadakarsa كالكلب يقول kamar في kare ne قيئه ya amai ya dawo ya lashe amansa
باب to wannan babi ne حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج اخبرهم قال اخبرني عبد الله عبد الله بن بن عبيد الله بن ابي مليكه ان بني صالح مولى بن جدعان ادعوا sun yi da cewa wato ƴaƴan suhaibi dan jud'an a, sun kai ƙara ko ko wanda yake bararre ne na ibnu jud'an shi ablamu ablamu ibnu jud'an ya yanta eh, ubansu to sun kai ƙara بيتين na wasu gidaddaji guda biyu ko ɗakuna biyu da وهجرتان wata rumfa suka ce ta su ce ان رسول الله صلى suka الله عليه dawo
وسلم اعطى cewa manzo ذلك Allah sallallahu alaihi صهيبا wasallam ya bada wannan ga Suhaibu فقال مروان Marwanu ya ce wanda a sannan yana gwamna a Mak- a Madina
من يشهد لكما على ذلك wa zai shaida muku cewa an ba ubanku kyautar wannan guri ɗakunan nan guda biyu da rumfa da kuka ce an ba ubanku
قال ابن عمر suka ce Abdullahi bin Umara فدعاه a Marwanu ya kiran Abdullahi bin Umara
فشهد sai a, Abdullahi bin Umara ya bada shaida لا رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيبا بيتين cewa وهجرة wallahi manzala sallallahu alaihi wasallam ya ba su haibu ɗakuna biyu da rumfa
فقضى مروان بشهادتي لهم sai marwa mai hukunci da cewa ɗakunan nan da rumfar din nasu ne da sababin shaidan nan da abdanin umara ya baya to a nan za su yi tashi bismillah babu maƙila fil umra ko نعم to